Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ne saurare. Abul Futuhat Production ke gabatar maka da karatun fassarar littafin Ruhul Adab, littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani, ana iya samun mu a shagonmu da ke W60, dutsen ma by Matazurot, tudun wada sinima Kaduna, ko kuma a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka. Sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili takwas sifili tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu a yi sauraro lafiya.
Tare da mu a wannan mazauni mai albarka zayyar Malam Muhammadu Kabir karkashin jagorancin Sharif Mustapha Idris domin ci gaba da karatu a littafin Maulana Shehu Ibrahim Iyas Marubul Adab yau biyar ga watan Yuni miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da sha biyu ga watan jimada tare hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اجري لنا بهذا المادري والباده بنبرة تاج لنا بالزبر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka ta'ala zuzzala lil ikram a yan uwa mun gode Allah tabaraka ta'ala ne tara mu a cikin wannan yini mai albarka cikin wannan zawiya mai albarka zawiyar da maulani shi a da ma'azari ya asasa ta a ƙarƙashin jagorancin ɗansa saudi muhammad sabir a ƙarƙashin muƙaddamancin maulani sharif mustapha idris kamar yadda aka sani dama mun fara karatu cikin ruhul adab to akwai yan uwa sun ce karatu yana yin yawa sai da aka suna so wato a dawo ya zama ana suna wato sun samu littafin kuma suna bi daki daki abin da ake karantawa ce to Malam Mushe Ibrahim ya rubuta wannan littafi na Ruhul Adab yana da shekara ashirin da ɗaya a rayuwarsa mahaifinsa ya rasu da shekara ɗaya ya rubuta wannan littafi domin mahaifinsa ya rasu 1920 shi ko ya rubuta 1921 ya rubuta littafi har wata rana a cikin 'ya'yansa akwai wani guri kama da shi matuƙa ko ina yanzu ana cewa ya yi kama da shehu shehu sai a kira shi ba a kira shi tsaya da yi zurkusa da nan shehu ya gaisuwa shehu ya ce na ji duniya tana cewa ka yi kama da ni ko ya shi ya ce to ka yi kama da ni a ini in ka yi kama da ni a zafi kar ka manta ina da shekara sai ashirin da ɗaya na rubuta ruhul adab lima haya mini kanin wa adab da shi ya ga masa yadda ya sun koyar da kai yana hawaye shi yake to karka yarda da wurin mutane su ce kayi kama da ni kai kokari ka kwaikwaye a ilmance da kuma aiki wannan shine zai zama abin nema kuma wannan littafi wato shi radiyallahu anhu ya rubuta shi akan ladabi shi yasa mara suna ma ran ladabi alhamdulillah alladhi bi izzati wa jalalihi tatimmu salihat Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a cikin sha'anin madadi yana faɗi yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathiran wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hakika a akwai abin koyi ainihin abin kwaikwayo ya kasance gare ku cikin sha'anin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda ya imani da Allah yake gurin falalar Allah da ramar Allah kuma yake wato ya yarda da alkiyama kuma ya ambaci Allah da yawa bi ma'ana ya faɗi la ilaha illallah da yawa ta shiga zuciyarsa to shi ne yake koyi da annabin Allah a cikin kyawawan ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkan ladabi da ake yi ko kuma abinda wato managarta suke umartar almajiransu da yi na wato ladabi duk da shi da ana kai koyo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah tabaraka ta'ala yana faɗi yana cewa ku anfusakum wa ahlikum naran wa qudaha an-nas wal hijara ku yi kokari ku kiyaye kawunan ku ku kiyaye iyalanku daga wuta wutar da ainihin itatuwan ta mutane ne da biyar to ku kiyaye kanku daga sharrin wannan wuta maulan musayyidina ali karamallahu wajen wa radiyallahu ta'ala anhu yace ai allimuhum wa addibuhum ma'anan wannan aya wato ku sanar da su ilimi kuma ku ladabtar da su sannan Allah tabaraka ta'ala yana faɗi yana cewa fama atakum ar-rasul faquzuhu wa ma nahakum anhu fantahuhu duk abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam izo muku da shi ku karbi abin ku rike hannu biyu abin da ya hane ku da shi ku nisance shi baki da salati da aminci tabbatar da shugaban mu wato bawan Allah shugaban halitta mai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake hadu cikin hadisi yake cewa addaba ni rabbi fa ahsana ta'dibi thumma amarani bi makarimil akhlaq ubangiji na tabaraka ta'ala ya ladabtar da ni kuma ya kyautata ladabi gare ni sannan ya umarce ni da manya manyan ɗabi'u sannan a cikin wannan ishara da annabi hudu cikin hadisi Allah tabaraka ta'ala yana gaya masa yana cewa da shi khudhul afwa wa amr bil urfi wa arqil jahili ka riƙe haƙuri da afwa kuma kai umarni da kyakkyawan aiki ka kawar da kai daga barin jahilai sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yana cewa la an yu'addiba ar-rajulu waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bi sa'i yace wallahi mutum ya ladabtar da ɗansa ya fi masa da kyautar mudu na abinci da almajiri sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa حق الوالد على الولد أن يكون اسمه ويكون موضعه ويكون أدبه yake haƙƙin uba ne a kan kansa ya kyautata sunansa in an haife shi kar ya samu sunan banza sannan ya kyautata wurin kwanciyarsa sannan ya kyautata kuma ladabinsa kar ya je su sai sakin sa shi a makaranta yadda Allah tabaraka ta'ala tabbata bisa qulubi abu ya ballahi wato shi kamar ce waliyai مولان شيخ الجاني رضي الله عنه جاء خليفة على الإطلاق مولان سائر غيرة التجاني yan uwa wannan littafi kamar yadda muka faɗi mai suna ruhul adab yana karantar da mu ladabi ne baki daya domin kuwa ladabi shi ne ita sadar da muridi wato zuwa ga dukkan abin da ike nema na gurace-guracen duniya da lahira sannan wato duk mai neman ubangiji tabaraka ta'ala ba zai shiga halaran Allah ba matukar ya tsiraita daga barin adabu a ladabi din nan ya kasu kaso uku akwai ladabi na annawa akwai ladabi na hasawa akwai ladabi na kharasul khawas waɗannan ladabin su cikin ibada waɗannan ladabin su cikin ubudiyya waɗannan ladabin su cikin ubuda malam shi ibrahim zai yayi magana ta ce jahil rafa'i da mai karantawa ya san wannan idan wanda zai karanta ya zan masa bako akwai ibada akwai ubudiyya akwai ubuda amma ibada suke yi shi yasa suke da bukatu a ciki su kuma hasawa ubudiyya suke yi shi yasa suka tsarkake ibadar su su kuma wato khawasul khawas suna yin ubuda ne shi ka su ba sa ganin kansu da mu ibadar sun yadda da Allah tabaraka ta'ala a cikin ikhlasi kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to wannan shi ne madadi wato gaba ɗaya ɗaukacin halitta baki ɗaya to shi ladabi shi ne ɗaukace zahiri da baɗini yanda zahirin ka yake ya zama ko baɗinin ka matan ciki ya kanki kar ya zama a zahirin ka mutum kirki amma a baɗinin ka mutum banza idan zahirin baya yi tsarkaka to baɗinin sa ma zai tsarkaka daga nan ne zai zama sufi a didi idan zahiri ya tsarkaka to baɗini zai tsarkaka to sannan yusuf bin musayyib Allah ya kara masa dana ga yana cewa bil adabi yafhamu al ilmi wa bil ilmi yasbihu al amal wa bil amali tunal al hikmatu wa bil hikmati yuqam al zuhd wa bil zuhd tatruku al dunya wa bi tarki al dunya yurjahu al akhirah wa bil rajhati al akhirah tunal al rifqati inda Allah yace kusan wato da ladabi ake fahimtar ilimi duk neman ilimi ka in ba ladabi ba za ka gane komai ba sai ka yi ladabi sannan za ka fahimci karatu sannan da ilimi ake wato aiki komai ne ne wani darajoji a wurin Allah to shi ka shi Iran bai tashi farkon abin da ya a duniya shi ne ruhul adab ya koya mutane ladabi sai da ne zuwa musu ilimai wanda za su iya fahimta da wanda ba za su iya fahimta ba to inda ladabi duk abin da ya faɗi za su iya ganewa shi yasa ya fara nuna duniya ruhul adab sannan jalalul basr ya ce at-tawhid yujibu al-iman faman la iman lahu la tawhid lahu wal iman yujibu ash-shari'ata faman la shari'ata lahu la iman lahu wa la tawhid lahu wash-shari'atu والشريعة توجب العدل فمن لا عدل له لا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيد له يجي توحيد شيء وجب إيماني sannan wanda bai da imani bai da tauhidi wanda bai da imani yace imani shi ke kawo shari'a shi ke nazarta shari'a bai da imani ake bin shari'a wanda bai da shari'a bai da imani sannan wanda bai da shari'a bai da imani bai da tauhidi kuma sannan shari'a ita take nazarta ladabi duk wanda bai da ladabi bai da shari'a bai da imani bai da tauhidi kuma sai daga ashe madadi shi ne tushen su duka sannan ba a yi shuga yana faɗi na cewa in zan da adaba zahiran wa batinan kama a sa'a adul adaba zahiran illa ukibu zahiran wa ma a saba adul adaba batinan illa ukibu batinan yace kala zunci madadi zahiran ka da batinan ka duk wanda ya yi mummunan madadi a zahiri za a azabtar da shi a zahiri duk wanda ya mummunan ladabi a baɗini za a azabtar da shi a baɗini sannan abdullahi bin mubarak yana cewa man tahawala bil adabi in kiba bi rimani sunani wa man tahawala bil sunani in kiba bi rimani barawi wa man tahawala bil barawi in kiba bi rimani ma'rifa yace duk wanda ya lakanta ladabi to za a azabtar da shi da haramta masa sunnar annabi duk wanda bai da ladabi ba zai iya bin sunna ba duk wanda ya lakanta sunnar annabi ya azabtar da shi da haramta masa fara'id duk wanda bai bin sunna ba zai iya yin wato farillai ba sannan wanda ya lakanta farillai za a azabtar da shi da haramta masa ma'arfa ma'arfar Allah ba ta samuwa sai da ladabi ladabi da sunna da farilla sai an bi sunnar annabi an yi ladabi an bi farillai sannan ma'aikar Allah take tabbata cikin zuciyar bawa sannan Abu Ali Dakkar ya ce tarkul adabi yujibu litarbi faman asaa al-adaba ala al-bisabi rujja ila al-bab yake barin ladabi yana wajarta kora ko ne Allah ibaka a cikin halara in kai mai yayin ladabi za a kore ka daga cikin halarar yace faman asaa al-adaba ala al-bisabi rujja ila al-bab duk wanda aka kawo cikin fadan Allah aka aje shi akan shimfiɗar manzon Allah ya zama daga cikin hujjamul hadrati yana yayin nagaji suka ce za a kore shi bayan tsoba sannan da su ga sun ce adabul adabul abidi tazallulu wal abd la yudai al adab fa idza takamala zulluhu mal al mawaddah wa qarab ni suka ce wato ladabin bawa shine ya kaskantar da kansa gaban Allah domin ko bawa ba a so ya ban ladabi duk wanda kaskance daga gaban Allah ikika to zai samu soyayyar Allah zai samu kusancin Allah ko da ya haɗu da ƙiyayyar halitta ya haɗu da jifan halitta zai samu kusancin Allah da soyayyar Allah sannan ne hikimar adda'iyya ya ce laisa sha'anu wujudu talab inna sha'anu an turzaqa hukm al-adab yace ba wai bukata bane da ka daga mu kai addu'a bukatar ka ta biya a'a mu bukatar mu wato Allah ya arzuta ka da kyakkyawan ladabi a ganka mai ladabi mai kula da abin da ake so sannan wato ladabin nan da shi ne ya mana ya kasu uku kamar yadda muka faɗi daga farko akwai ladabin da ake nema tsakaninka da kanka a zaman ka na duniyan nan akwai ladabin da ake so kai wa kanka wannan ladabin da za ka yi kai da kanka shi ne ladabin da ke tsakaninka da Allah kuma shi ne ladabin da ke tsakaninka da ma'aikin Allah domin ko wallahu wa rasuluhu aqwa yardu سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لقد جاءكم رسول من أنفسكم وأنت إجاني هذا من آيدي زي جاني لدب بزيد خلفا لدب يتعرض الله بمائك الله sannan ladabi na biyu ana bukatar ladabi tsakaninka da shehinka wanda zai kama hannunka ishe da kai ha an ta rabbuka ana neman ka da ladabi tsakaninka sannan ladabi tsakaninka da ƴan uwanka sauran musulmi ba ki ɗaya na duniya to shi ma wannan wannan misali da za mu shiga maulan mu shi ibrahim radiyallahu anhu zai karantar da mu waɗannan ladubba baki ɗaya da zai rage mana komai ba saboda radiyallahu anhu dama shine matattar adabu baki daya sannan ibn abdullahi al-adami ya ce النفس مجبولة على سوء الأدب والعبد مأمور بملازمة الأدب فالنفس تجري بطبعها في ميزان المخالفة والعبد يردها بجوده أي سوء المطالبة ومن أطلق إمامها فهو شريكها فهو شريكها في فسادها فكتي تتزيد النفس an halicce ta a kan mummunan ladabi ne sannan bawa kuma an umarce shi da lazimtar ladabi ga kuma zuciya ba ta da kunya ba ta ladabi mun sha faɗi lokacin da Allah halicce ta ya tambaye da wace ce ke yayi ni take kai kai ne ni ma ni to wannan zuciyar fa tana nan a jikinka sai da in ko tana nan fa akwai aiki wurin wannan ladabi da ake da bukatar sa to sannan ita zuciya tana gudanar da ɗabi'unta baki ɗaya a cikin ainihin wato ainihin maidani wato fage na saɓan Allah sannan bawa an umarce da kokari ya juyar da mai zalunta daga mummunar abin nemanta zuwa ga duniyar Allah duk wanda iskaci ragama na ainihin mai zamun son zuciyarsa to shi kenan ya zama sharikin zuciyarsa a cikin fasadi to gaba ɗayan Allah ta shi kona ko ba zai cire ta a jikinsa ba tare da kona to sai da ka shi yasa maulan shi radiyallahu anhu ya ajiye mana wannan littafi domin mu kokari mu kula da shi sannan imam al-ghazali radiyallahu anhu ya ce wal adam ta'dib al-zahir wal batin yace shi madadi ba ana son shi ne zahiri da batin ba wai ka zo a zahiri kai ta madadi kai ta kokari kai ta nuna kai mutum kirki ne amma a can cikin batin dan ciyaciya ne kai ba suka ce a fa idza ta'azzaba zahir al-abdi وبادئ صار صوفيا أديبا ومن ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة suka ce duk wanda in zartar da zuciyarsa da na dubba irin na sunnar manzon Allah to Allah zai haskaka zuciyarsa da hasken sanin Allah wala maqama ashirin min mutaba'at al-habibi babu wani maqami da ika girman jin masoyin Allah Allah Muhammad fi awanihi وأفعاله وأخلاقه والتعبيد بآدابه قولا وفيلا و وإذن ونية باب wato wani makami da ita bin annabi girma cikin umarninsa da ayyukansa da ɗabi'unsa da ladabtuwa da ladubbansa zance da aiki da aƙida da niyya har inda imamu da zalika cewa mana haruma al'adaba haruma jawami'ul khairati duk wanda aka haramta masa samun ladabi to an haramta masa dukkan tattalin wato dukkan alkhairu baki daya na zahiri da baɗi wa man lam tamidahu awamir mashayikh wa ta'dibatuhum fa innahu la ta'dib bi kitabi wa la sunnati duk wanda maganganun shehunai maganar shehu tijjani maganar shehu ibrahim ba su nabatar da shi ba to kowa karanta qur'ani da sunnar annabi ba zai zama addini ba kowa yi in da shi tijani yayi magana shi qur'ani yayi magana da da kuma bai san ina suka dosa ba bai ji abin da suka faɗi ba ko ya karanta qur'ani ko ya karanta hadisi wallahi ba zai zama mai ladabi ba suka ce wa man lam yaqum bi adabi ahli bidaya kaifa yastaqimu lahu da'awa maqamat ahli nihaya yaya wanda bai ladabtu da ɗabi'un muridai ba zai da awashin shehu ne duk wanda bai tsaya ya yi aiki ya ladabtu da ɗabi'un ahli bidaya ba ya zai kirarin makaman ahli nihaya su shi ne to sai da haka shi ne suka ce to amma wato ainihin manya-manyan ɗabi'u da ake neman mutum ya lura da su a cikin tafiyarsa zuwa ga Allah guda shida ne farko alhujun ala takfir duk abin da aka ce a yi Allah ta barka ta ce a yi annabi ce a yi ba kai ba kai kokari kai bakin cikin me yasa Allah ce in kaza ban ba me yasa annabi ya ce in kaza ban ba to wannan ladabi ne sai Allah ya baka ladan kai saboda me an ce ayi baka sami ba ko kuma kayi abin da suka tafi ci ba to sai ka baki ciki sannan a tare da alama harrakta fihi min ta'ati maulaka sannan ka tura a cikin duk abin da kai kuskure cikin sa na da'ar ubangijinka wa amma taqawfi min zallati zahirati wa batinati fattaubatu shi al-adab ad-da'im lil murid suka ce sannan ka tuba daga duk abin da ya afku gare ka ya daga tukafukai da kurakurai zahiri da batini duk abin da ka san kai karka kuskura ka bari abin ya wuce baka tuba ba domin ko tuba shine ainihin ladabi wanda yake na da'irin wanda ake neman muridi yayi sannan na uku kusuru zanni billahi fi kulli al-ahwali wal itiwa da tawakkul alayhi kyakkyawan zato da Allah a cikin dukkan halayenka da dogaro da tawakkali bisa Allah sannan na hudu adam tahawun da sujud wal kabira kar ka kuskura ka wulakanta saban Allah kan kari da babba kar ka ce wannan nan karami ko ba a duk jami'in zunubi ai mu almajirai shi kiyan ne za a yi kaza za a yi kaza mu ai annabi ya ce ne yayin aljanna ne kar ka kuskura kai wannan kuskure ne babba in kai wannan ba ka da ladabi mara ladabi ko rayuwar sun fadan Allah to sannan na biyar al-ibaru ala Allah bil fara'id wan nawazil sannan na biyar fuskantar Allah tabaraka ta'ala ta hanyar aikata abubuwa na salloli da kuma na hulhuli na alkhairai duk mutumin da Allah tabaraka ta'ala iya daba shi ba za ka taɓa ganin shi ya hunta daga barin bautar Allah ba bautar nan ta farilla ce ballantana kuma na hula duk mutanen Allah tabaraka ta'ala babu yanda za a ce maka mutum na Allah ne baya sallah ko a ce maka mutum na Allah ne baya yin wani aiki daga cikin umarni na Allah tabaraka wa ta'ala ballan tana kuma ayyuka irin na dare na nafilfili na alkhairai sannan na shida wanda shi ne na ƙarshe al'amalu dole ru'yat al'amali yin aiki karka ga aiki duk abin da Allah ce a yi kai amma karka ga kayi balle ko wani alfahari balle ka wulakanta shi yace zama idrika an yakuna al'amalu ghayr maqbul me isanar da kai wata kila aikin ma da kai da a karɓa ba يمكن يفارق بين اعتقاد العمل الصالح وبين عدم رؤيتك بعملك الصالح فذاك كفر وهذا أدب yace ka bambance ba dan su ba idan suna magana wani yakan gane amma mummunan mugiyar kiyayya ta sa ce wani abu ya ba gane magana amma sai ya kiyayya ta ce ai kaza ce kaza wani ko a shi bai gane ba kokarwarsa ba ta kayyar ki magana ba wani kuma in ake ana yi ya gani amma sai kiyayyar wanda ya magana sai ike a yi ga abin da ake yi to shi ne shi ne wannan magana ya ce ka bambance tsakanin wulakanta aiki saliri da kuma a yi aikin nagarta ba a ga an yi ba sai da kullum ana zargin su ba a kan cewa wani suna ce almajiran su ku yi aiki kakku ga ku yi suna cewa ai suna hana almajiran ne su yi sallah ko suna hana almajiran ne su yi kaza suka ce a'a ku lura وفارق بين انتقال العمل الثاني وبين عدم رؤيتك بعملك الثاني فذاك كفر وهذا ادب duka ce ka bambance bambancin kai aiki baka ga aikin ba da bambancin ka yin aiki don wulakanta aiki akwai bambanci wannan na farko mutum ya wulaƙanta umarnin Allah ya ya sallah kafirci wannan sai mutum ya sallar bai ga yayi ba ladabi ne kajin da magana ce to sai da ka shine wannan shi ne nawa radiyallahu anhu da bakin ruwa wanda shi ne shi ne shehunan mu baki daya na Najeriya a cikin sha'anin suhanci shehunan mu na Najeriya suna da malamai biyu malamin su na farko shine marji'i a cikin ilimin zahiri na shari'a shine shi malam Muhammadu Kalga sannan suna da wani malami shi ko shi ne shere su shi ne marjain su a cikin ilimin sufanci shi ne shi malam abubakar mujiya bakin ruwa wannan shehi yana hadis cikin littafin da kullum jiraya wa ta zabin la yake cewa wa jumlatu tariqi bil adabi samat wa hadha bin fitahil badi man ahsana al adab lil muluki يفوز بالخروج والسلوك إذ هو باب للسيادة يرى وقال فيه بعض سادات الورى إذ هو للجميل تاج يوجد وللفقير زينة وتؤدد فالقول بالآداب حقا يفاد من استفاد القول واستفاد من بابه إلى الطريق فارحلا إلى منازل الكرام توصلا يتي باقي الدين إلى الطريقة تاكفر عن آداب لدبا تاكفر لدبي ta rabauta da ladabi ana buɗe kowa halara muridan ɗariƙa su shiga cikin fadar Allah da ladabi ne ba da wani ba. Duk wanda ita yau ta ladabi ga sarakuna to zai rabauta da hadiyya mai girma a cikin shiga da fita. Duk wanda zai shiga fadar babba ko gwamna ko shugaban ƙasa ko sarki ne ladabi to in Allah da zai samu gaggawar hadiyya kamar yadda ake jiya na lokacin mulkin baban gida abokin zane sun karatu tare tun firamare school da ya shiga aka masa uku yana shiga wurin baban gida baban gida ya miƙe suka tara suka rubu juna suka zagi juna kamar yadda ɗan boko suke yi aka faɗi irin sunan nan na yarinta sannan aka zauna aka yi ta labari ya je da buƙatu ne ya baɗi baban gida ce su lokaci kaza ka dawo lokacin ya sake dawowa aka sake saba aka yi dariya aka yi mai aka sake samun lokaci na uku ma yayi ya sake dawowa sai shi ne gadin ƙoba da ya zo sai ce wai malam lafiya har yanzu na ji kuna wasa da gida sosai kamar kun ga ita ana bai kira ne yace zan baka shawara idan ka shiga ka duna wannan tagawa da kuke sannan in ya baka kujera kar ka zauna ka tsuguna shi ke nan da ya shiga tsayin romi ke irin wannan abin da suke nan shi ke nan sai sun koyar da kai shi ran sai daɗe ran sai daɗe ya nuna mai kujera ya ce a ran sai daɗe ya dawo ƙasa ya zauna sai ce hau da wa ya ma ka hau kujeran mana ya ce sai ce zai rubu ita ce bukata ya gudu take aka masa ya kama daban to dan duniya kenan ba shugaba ne na duniya da ladabi ya karbi ka balli ubangiji shi yasa su ba su ce hana almajiran su saba wa shari'a sai dai karfin su cikin zurfin kwanakwai shari'a yake sa ake ce ba ta bin sai karfi na ciki to shi ne shi shi ne da yawar dilla ne ce izo babu lissira da fira domin ko shi na da shi ne kowa wanda ake gani da ita ne ake samun shugabanci da na da ake samun girma sannan ya ce wannan wa ƙarfi ba da sadatul wara ba ni na faɗa ba manyan shi a gabanin halitta sun suka faɗi wannan suka ce halƙawar manya-manyan tsuwaye بالآداب da na dubba ne haƙƙan wallahi sallahi sahabi suka zama shugabanni nihu daga ladabi ne istafadar ƙauni manye su ba suka fa'idantu mastafadu da abin da suka fa'idantu daga Allah min babihi ila tariqi farqulan ila manazil kiram tusalan suka ce ta ƙofar ladabi dan uwa ta nan zaka shiga domin ko in ka shiga ta ƙofar ladabi to zuwa ga masaukai na manya-manyan waliyai za ka sadu to wannan shi ne ainihin matashiyar wannan littafi na ruhul adab to wannan littafi mai namshi ibrahim radiyallahu anhu shi marubuci littafi yace hadhihi alqasidatu lil qutb rabbani wal garf samdani wal arif rabbani wa khalifat ash-shaykh al-hatim at-tijani al-hadi ibrahim من الهادي عبد الله الكيلخي التجاني لقب الله به بجاه سيد الانبياء والمرسلين عليه. يقول هل القصيده wato ƙwadubi ne wanda yake rabbani gaisu ne wanda yake kalbani na tattara bukatun halitta duk halitta in sun tattara bukatu wurin su zuwa shi ko ijira wa Allah shi yasa ce ala ya rasulullahi warfa'ati kafi ilayka duk bukatun halitta ta haji ya haji musulmi a harsu alaika wannan shine manufan algaisu samdani والعارف الرباني سميشين مثل وأبنجي وخليفة الشيخ الخطيب التجاني خليفة يشوي شكمة وليي أنا الإدلاتي من سنة أبو العباس التجاني الهاجي إبراهيم قال الهاجي عبد الله مثل القولة ثم بتجاني الله يسوي زمان على البركة على فرم الشوغبان أن بعد من غني علي مثل سماها فدينة الشيخ رضي الله عنه روح الأبد يناها وعوه ينهي كلمة وعبد yace a fadilatu sheikh maulan radiyallahu anhu ya gadi ya ya ambaci wannan littafi da suna ran ladabi domin ko abin da littafin ya tattaro wato na hikimomi da ladubba shi ne yace rahiya ga wanda ainihin rubutun littafi yake maulan mishan rawi yace يقول إبراهيم بن الهاجي عبد الإله بدر الوهابي من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي الطول العظيم المجد نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاري طريق ما بالفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان ولازم لازم في الطريق بزاوية للربع بالتحقيق لكن يقول إبراهيم لكن إبراهيم آه مولى إبراهيم نجل الهاجي dan alhaji abdul ilahi bawan ubangiji bazaina watan mu alhaji mai tsananin haske ya kuma yana cewa shi ne ainihin wannan ibrahimu maulan musa ibrahim ya bin alhaji dan alhaji abdul ilahi a alhaji abdullahi yau bazaina watan alhaji sai da hadisin annabi da ya zo wanda annabi yake cewa billahi allazi la ilaha illa huwa naji daga jibril jibril ya ce da ni billahi allazi la ilaha illa huwa yaji daga mika'il mika'il ya ce da shi billahi allazi la ilaha illa huwa naji daga israfil israfil ya ce da shi billahi allazi la ilaha illa huwa naji daga rabbul izzati ubangijin halitta ya ce wanda ya karanta basmala wanda ya karanta fatiha ya haɗa ta da basmalar ta cikin numfashi guda ba zai ƙona harshenka da wuta ba kuma zai haɗu da ni kamun annabawa da manzanni to shi yasa shi radiyallahu ya gabatar da wannan min da abu bismillahi thumma alhamdi bayan na yi bismillah sannan godiya lillahi ga Allah zai na abokin falala al'azimin majmi girman daraja yake to nasihatu ga nasiha minni daga ni a wato a Ibrahim al-Kailani sahibul ulum tijarati shaykhul islam ila ikrani zuwa ga yan uwana musulmi da ke da wadanda zai kai martabatul islam sahihi wadanda harshen su da hannun su sai kubuta daga musulmai suka kubuta daga sharrin harshen su da kuma hannun su domin annabi abin da yake musulmi المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده ba wani gari musulmi illa wanda musulman ɗan ɗaya suka aminta daga sharrin harshensa da kuma hannunsa to shi ne shi ne to waɗanda a musulunci zai kai wannan makami to ina musu nasiha kamar an ce Ibrahim wata nasiha kake musu ko ko wata nasiha kake mana sai ce farkin su ko ɗari ɗaya tijani ku yi riko da ɗari ka shi a tijani saboda ba musulunci ba ne gayar abin nema daga musulunci akwai imani bayan imani kuma akwai insani suna kar ku zauna musulmai karan zalla ku zama mu'mine kar ku manta da faɗin Allah qalat al arabu amanna kullum tu'minu wa rajul qulu aslamna larabawan kai ta shiyar gudu ai mun yi imani Allah ta kaza muku ku imani da kun je musulunci ashe ba kowane musulmi ba ne mu'mini mu'mini ba zai iya aikata misali musulmi zai iya yin zina zai iya yin sata zai iya yin sata amma mumini ba zai iya yi ba mumini ba zai iya yin sata ba mumini ba zai iya yin zina ba mumini ba zai iya yin kasafi ba mumini ba zai iya cin amana ba mumini ba zai je wannan abubuwan ba amma musulmi zalla zai iya yi to shi ne shi Abdullahi ne yake yanda ya kai martabatul islami sahihi ku yi kokari ku samu ku kai martabatul imanin makin shi ne karɓar ɗariƙa wato ɗariƙa da yawa ɗan uwa sukan faɗi maganganu da yawa a ce ɗariƙa kaza kaza kaza kaza kaza ɗariƙa tana babin ikilasi ne shi kuma ikilasi wajibi ne domin ku Allah da wa ta'ala ce ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din to kuma ma la yutimmu wajibi illa bihi fa huwa wajibun duk abin da wajibi baya cika sai da shi abin nan wajibi ne zuwa hajji bai ya sai da passport sai da kayin passport dole ne ikhlasi bautan Allah zai cika sai da zikiri da salati da la ilaha illallah sai da ka dalika dole ne a wannan babu abin halittar kamun ya kawo mutum kyau inda ka nutsu ba karka ɗauka a wanda ba ka shi wanda zai yi ba musulmi ba ne kenan ko kuma wanda ba da ɗan aljanna ba babu wannan muna magana ne akan babu ikhlas wa ma umiru illa bi abdullah mukhlisina lahu din ban umurce su da yin ibada kai ba mun umurce su da sa ikhlasi cikin ibada ikhlasi ko bai ya ko an yi istighfari da yawa an yi salatu da yawa an yi hailala da yawa to kuma wannan abin zai yi ya ce an shiga ɗariƙa in ba shiga ɗariƙa ba za a iya yi sati ba ba a yi ba sai da sai al'amura za su shigar da amma in kana ci ko ba kai da za ka rama da daddare to shi ne a wannan babin ne wannan zancen yake fitowa to shi ne shawar bin lalu ce ɗariƙa ma da sabbi yarribuwani domin ko ɗariƙa ce ta ƙanƙar halalan Allah yarribuwani da yadda Allah استفى أن تظهر كاش جننك بالسنة بسنة من ذن الله والفرقان لكم على القرآن كيف شرع انت جنة من إياه كلا بسلا تشير جنة بل لا لا تقود تجاري كرأ زكاة بل نيوي بل نيجيا بل نيكوشل بل نيجينا بل نيجيادي بل نيكشي بل نيشنجي شيري بل نيجيزا بل نيجيزا ياسو تارو مليون متانو ياسو تارو amma har a tashi ba a faɗa ba saboda ba sa zuƙa ko da su gani da mun yi sai ana wannan ne ake faɗa to sai za su taru ɗaruruwan mutane za su manji za su taru za su abubuwa amma lafiya nan za a tashi kowanne sai na ji ba ma lokacin tashi biyu ba wannan shi ne dalili saboda harsashin jininta an gina shi da sunnar annabi da kuma alƙur'ani shi ne shi radiyallahu anhu yake wa lazimi lazima zikri ku lazumci karanta lazumin wannan jami'a biza da lazumta sane yunanin rubu ake samun riba bittaƙinsu da gaskiya to wannan shi ne harfan da za mu karanta guda biyar a matsayin ibrahim maulan ibrahim maulan shi shi ibrahim radiyallahu anhu wato wani irin mutum ne babba wanda Allah tabaraka ta'ala ita madda shi rahama da bayi shi shi radiyallahu anhu wani mutum ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala iya da shi ya zaɓe sun azal kuma ya tsarkake shi daga barin tawawa da aibi Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa masa iyaye managarta ya tsare su daga barin tawawa da aibi ya zaɓa masa almajirai managarta ya tsare su daga barin tawawa da aibi to shi wato shi radiyallahu anhu an yarda shi ne a wata ƙasa da ake ce da ita Senegal ita ce gamsin nan asalin shi ibrahim ba wai ainihin wato baban da shi ya fara zuwa kirgalta akwai ainihin kakansa da larabi ne wannan maganganu da yawa in muna faɗin wani abu na ɗariƙa ɗan uwa sukan yi wani abu sai a ce ko abin da muke faɗi ko ba haka ba ko kaza ko kaza duk abin da muke faɗi ne sai mun ji wani karanta muke faɗi wannan da ya muke akwai littafi min akhbar shaykh abubuwan da nake ɗaukowa nake magana a kai littattafai ne masu tsananin wahala littattafai ne masu tsananin wahala samu amma da za a adalci in an fadi a rika tambaya shi yasa ake babu lambar waya in an fadi za a ga maka sunan littafin da shafin da abin yake ciki wannan gari mun kan fadi kuma na ji labari labari ya yi cikin garin Kaduna da Tudun Wada da yake su ɗan Tudun Wada masu yawan ne sosai in yi ra'ayi shiga ne su sukan ɗauki abin da za su ƙwarar da gaske Allah ya saka musu da alkhairi to sai ana bayyana tsayayya za a ce kakan shi Ibrahim Balarabi ne ya akai kaza ya akai kaza wannan littafi Balarabi Sharifu Alawi ya rubuta shi ya sa masa min akhbari shar ina da shi Malam Isma'il ne biya ne ta yi da shi daga Murtaniya ya bani ne ko takwai ne kuma na ajiye a wuri to a cikin yake gani ke cewa kakan sai ibrahim ana kiran shi rizal arabi shi ne farkon wanda ya zo shi ya fara zuwa sunugal balarabe ne sharihi kuma da ya zo sunugal ana kiran shi rizal akbar da ya zo sai ya aurgar sarkin kasar a wannan lokaci ana ce da ita zaila sai da ya aure ta shi ke nan ita kuma ita ce sarauniya a lokaci ita ce mulki sai zama far mulki ya dawo hannun mijinta shi ne rizal akbar ko kuma rizal arabi sai zama shi ne yake mulkin baki daya to shi ke nan ana nan ana nan sai ta samu ciki da ta samu ciki shi kuma matafi ne yana tafiya yana yaɗa abubuwa na addini shi ke nan da ta guda sai aka sa wa ɗan suna sambar da ta ga kiran shi rizal akbar shi ne sambar da rabiyallahu anhu shi ya gaji sarautar baban Faridal Akbar sai zama sarki shi ma. Ya aure suna ya wuce ɗa namiji aka samu suna Sanda Garfal. Shi Sanda Garfal shi ma ya girma shi ma ya gaji wannan mulki da ma ya zai gani ana ce da shi Sanda Garfal. Shi wannan Sanda Garfal Allah ya ƙara masa yadda shi kuma da ya aure ya haifi shi ma ɗa namiji. ya haifi wani irin sadauki jarumi shugaba ana kan sai Muhammad Lamin shi Lamin din mai sunan yankan Muhammad Lamin ya aka sa mu suna sai Muhammad Lamin shi ne farkon wanda ifara ba da ilimi a cikin kakanni sai Ibrahim sauran karanta kai malamai ne amma ka san ilimi in ya da karanta ba a gani kamar sarki sunusi na Kano Khalifa na Maulana Ibrahim malami ne wali mutum kuma amma sai da sarauta ce ba a gani sai da sarauta in ya rika tarbiyyar a salatu fati da ma'aikun ka in tarbiyyar ya faɗi zai sani ya faɗi hannun zai ci gaba da zafi dai a ɗauko a jona mai ayi sun yi yadda aka yi mai wulakanci aka yi masa duk ƙage-ƙagen da aka yi masa ake kutun kutun akan mulkinsa aka yi masa abin da aka yi kamar yadda iyayen mustafan aka mai da shi azari daga azari gwamnan kano a rini ya ce da ya ci farauta dama ya gaya mutanen kano ya ce idan kuka zaɓe na ci farauta na ci gwamna zan dawo muku da sarkin kano ko kuma sun fi kan su ne suka ta jera masa ƙuri'a yana ci kuwa sai kawai ya tafi azan ya ce wa sarki an shi da sarki ce an yi ba yara ba ne mun ban mulki dan Allah ba za mu koma masa ba shi ke ne ya dawo ibulu wanda in za ka wuce barna za ka ga gidan sa a bakin titi da wani rafi ya kawo to tun da aka aka maza ne sai ran ce la ta kun sai Allah ta alsha kar ka ce komai kar ka aikata komai ka bari ka bari to tun da aka ga ko wallahi idan ya zauna ya rika talbiya salatu zati in talbiya ya fadi bai sani sai dai sai malam asiri sai ya dauko jona mai anan jona anan sannan a cikin kai hannun zai kun kawai to sai da mulkin da ya sai ba a gani to shi ma suna iyaye su iran da kakannin kan nan ya ne a wurin Allah amma ta wurin wannan sun zama a gani shi wannan sai da Muhammad Lamin sai ya afi mulkin sai ya zauna idin da bada ilimi ya dinga bada ilimi ya dinga bada ilimi ya dinga bada ilimi to shi kenan shi ma ya aure ya haifi da shi sai da Muhammad Lamin ya sa ya sunan da Bakri shi wannan Bakri shi ne farkon wanda ya fara haddace Qur'ani ni hadda qur'ani hadda kyakkyawa ya zama malami ne tarin albarka shi ma yi aure sai bi bakari ya haifi da namiji ai sanin suna sai bi muhammad madamba sai bi muhammad madamba wani irin malami ne mai albarka shi ne wanda ya fara wato rubuta qur'ani a cikin kakanni sai ibrahim ya fara karantar da ainihin tafsirin qur'ani ana nan ana nan suna yi aure ya haifi da namiji aka samu suna sai Muhammad wannan ya fi duk waɗancan ban mamaki shi sai Muhammad Allah ya ƙara masa yadda shi sai da sakai ya zama wato al'amarin sa ya zama sirran da ibalaga har ya koma ga Allah bai taɓa manta abin da isa ba ko menene duk abin da aka yi da shi to in aka kira su zai faɗa abin dalla dalla ba ƙaru da rubutu sai da ta kai abokan karatu ga ba sa ba su aron littafi in ka ba shi aron littafi ko da ya kai girman mota malik ko sahih bukhari in ya ba maka da shi da safe ya haddace sai da kai an yana su shiga ɗaki labin duk inda labin su ba a dare su shiga malamai suka biyo da dare idan ya shiga labin duk ɓangaren da ikalla ya haddace ɓangaren duka sai bi muhammad ta kai shi ibrahim sannan sai da ta kai gobar duniya da sai da ta kai na haddace a tarayar da alwari da ma'arif da ke ƙirjin mazajen allah in idan sai sauka kan ƙirjin ya kwashe ka ya gama da kai kakan sai Ibrahim sai da kai mu ɗauka sai Ibrahim iya hawan sannan ya ne dama ba wai girma ba da da tsuntar da dama da shi aka haife shi saboda girman sa yana faɗi ma yana cewa ni Allah ya yi ni babba kuma Allah ya yi ni dan manya Allah ya yi ni malami dan malamin yayi ni kuma mai arziki dan masu arziki amma yayyar mutanen sun garfe da ta tsaye duk abin da Allah ya ba mu sai da mu zawo biyu ne da abin ya dawo daga Allah yake duk abin da Allah ya rufe a saba ikisaru fi narin fatar kasa sai da ka yayi gari wutar kiyayya ta kore duk abin da Allah ya bayi ni da Allah ya dawo min da shi daga baya in ji shi wa Allah yace to shi wannan sai bi Muhammad to shi ne farkon wanda isara wato wato kuma shi ina da abin mamaki da yake tana da shekaru da ya iyayen shehu da kakanninsa ya haɗu da shehu tijani da ya haɗu da shehu tijani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gani a magana kaina sai da yake hadi ta ce sai da ala ashabi a wallahi shi ga kuma ko ne a rubuta dike da shidda wa yadkulu min nazi da mutuna afwaj afwaj afwaj sai aka ga na cewa wannan faila ta ta taho iyayen ne failan ma ta sun zo sai sai tijani ta min yanka habbanka ya ba su ayyuka yake kowa ya je fuskanci Allah da wata ibada ya Allah wannan tana ta fita gani kowa ya je a wanda amma ka sai sai Ibrahim da ya tafi ya je ita ta tafi sai ku fuskanci Allah da Alqur'ani da yake ni gaban bai jiya da sai da ya sauka duk wannan maganar ma in muna faɗi wai sai idan an ya ji ya ce ƙarya ne khasi wanda ya tabbata zai yi amma da yake maganar ba daga wanda yake tsana sai ce ƙarya ne a lura maganar ba daga ni take ba kar ya zama garin karyata abin da bai taka kara ya karya baka karyata abin da za ka mutu da imani a banza shi wannan magana sai hakan jin ya yi ta ya yi ta a kano zuwan da ya wata guda yana fassara fatiha ya yi ta da ya zauna ya kalli gana sai da ya saukan qur'ani dubu sannan ya juya ya kalli yamma sai da ya sauka dubu ya bayan kalla kudu sai da ya sauka dubu ya bayan kalla arewa sai da ya sauka dubu sannan ya kalli sama ya dubu ya kalli ƙasa ya dubu wani ya ce ai kaza kaza ai kaza kaza maulan mu sayyidina ali karrama Allah ya jahu ibnu abi talib zaid fa'idatul batil alaihi salam ya na yi saukan qur'ani ana yaki ka san ko ana yaki ai ba nasiya to yana yin saukan qur'ani dubu saba'in cikin minti talatin sayyidina ali karramallahu wajhahu wannan da ake ji shi ne kifin da muka duka duk wani kifi sai na ali yanzu sa to yana yin saukan qur'ani wannan ko ba magana na bane malamai sun taɓi shehun mu shehun umar kando ya taɓi a cikin garin kaduna a wurin maulidi inda ka taɓa je ba kai ba ina da kasa ya ce sayyidina ali yana saukan alqur'ani cikin minti talatin dubu saba'in saboda in ana da in kai ba ba cikin harkar da da da ka fara da irin masu wannan ka tsaya harkar kad an kullu ila sun matarbahu kowa ya san masai kowa da irin malaman mu malaman mu haka in kai cikin malaman gaba irin waɗannan mu akwai su da yawa ba ɗaya ba biyu ba shi yasa muke yarda muna fata kuma Allah kai mu yawo to shi wannan sai bi Muhammad din wannan yana da yawan sai tiyan sai tiyan da hakkan taila ko shi nan da mai addu'a yakan da mai kina da yake a kira zuwa yana dawowa yake kamar garin nan kar ka zauna ka tafi ka tafi ya tafi ku bi sauka gandiya je mali duk ya buge mai kafashin sannan Allah tabaraka ta'ala ya kawo har aka haifi shi ma ya aure ya haifi kudin zamani har bi na lokaci jami'i na mazajen Allah na jinjinar halittar Allah tabaraka ta'ala ba shi da wanda zargin ne zargi bai zama cikin Allah mujahidi babba dutse na addini na ɗaukaki na abokin rabo gwaggwaba mai ya daga rikar tijaniya wanda ya daga tutar da rikar tijaniya wanda isa zanci da sifofi rabbaniyai wanda isa zanci da ainihin ɗabi'un nan guda ɗari uku mujahidi wanda ya yaƙi da takobinsa ya yaƙi da alƙalaminsa ya yaƙi da ƙafafuwansa ya yaƙi da bakinsa wanda Allah tabaraka ta'ala ya zabe shi shine maulan mushi Abdullahi ma ya rushe Ibrahim shine shugaban waliyo da kuke a zamanin a zamanin sa ba ai mai kaunar ko su jani irin sa shine khalifan ko su jani sai da san da ke so su jani duk abin da ya dame su ko su jani ka gani ko ka gani sai shi shikenan kwafi ya yi wa sai su jani ya ɗaukar nan matas wata rana ɗora sun ci mai da tattarai kuma a zamanin su littafi yana da wuya sai a tashi daga nan har ne gudu neman littafi a je a rubuta sai da ba su ta kudu ma akwai wuya sai dai a kafa a dawo sai zai don tsera su kuma da ta bayyana gani ran sai ta ce su shi su ji ni ka ga abin da tsera su ne sai su ji kana ganin abin da tsera su ne sai su ji kana ganin abin da tsera su ne wallahi haka aka dinga sharu kamar an zuba kuwa duk sun bi shi sannan ya taɓa zuwa fa zai ziyarci shi biyar shi kuma al'adar sa bai san ba in ruwa ya taɓa shi a kan sai taɓa jike shi sai ya yi zazzaɓi sai su nema ya sauka a jirgin ƙasa kawai su nema sai su ga wani wani wani rumfa haka yana ga ruwa yana guda ya kushe su biyar ka san tsakanina da ruwa fa ka san fa abin da yake faruwa fa tsakanina da ruwa ka sani kuma ka sani na ba ka amana kaina kamar yadda ka ba annabi amana kanka kamar yadda annabi ya ba Allah amana kanka idan ka yi ya fitar da ni kai ka sani kada su fito da garinka wallahi sai a gani abu daga sama ya sako kamar girgiji ya tare shi yana tafiya ruwa na zuba amma ruwan da ya fara kuma hanyar sai su yana yana wannan aiki sai dai in itikadinka da kaunarka da shi bata kai ba amma in ita ɗarin ka da shi da ƙaunarka da shi ta kai da abin da dame ka in ka biya mai zai ma da nan to haka yake shi wannan na haifi Ibrahim to shi ne wanda ya haifi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wannan shi ne yasa ka biya ce rajulul hadi abdul ilahi Ibrahim dan alhaji abdul ilahi to wannan shi ne abdul ilahi to to to wannan shi ne iyayen maulan mushi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu bayanan akan su akwai tsawo to amma kuma al'amuran lokaci da zai damu ya zama mun mun ci gaba da yin abubuwa ne ya da sai Allah ya kai a rika bin littafin da kai da fannin Allah tabaraka ta'ala wa rahmatu ya aunihi muna za mu bi shi da kai kuma za mu bi shi a hankali har Allah tabaraka ta'ala ya fahimtar da mu abin da zai fahimtar da mu a sannan wannan ladabi din da ake ji din nan muke shi da kai maulan musayyidina ali wannan da muke magana yanzu yana cewa ليس البلية في أيامنا عجبا بل السلامة فيها أعجب العجب ليس الجمال بأثواب تزيننا إلا الجمال جمال العقل والأدب ليس اليتيم الذي قد مات والده إلا اليتيم يتيم العلم والأدب يسي ba bala'i ba ba wato ba akwai bala'i bane abin mamaki a zamanin mu wani bala'i ya faru kai mamaki ku sai da wannan abin mamaki abin mamaki zaman lafiya in kaga ana zaune lafiya to kai mamaki shi ya fi ban mamaki ba bala'i in abin ma bala'i ya faru a zamani kar kai mamaki in zaman lafiya zai kai mamaki in ji kai na yake kai laifin jamal bi aswabin tuzayyuna ba wato ba abin dinkiya bane ka sa kaya tufafi masu kyau ka sa kayan ado ka zo kana mana takama ba wannan bane zaka burge mu da shi yace innal jamala sai dai tayi da ado jamal al shine kan hankali kan hankalin ka zama lafiyayyen hankali kai wa hankalin ka ado ka gane abin da cancanta da abin da bai cancanta ba sannan ka san me ladabi to waɗannan abubuwa hankali da ladabi shine ado ba ka sa riga mai kyau ba yace ne ka ne tumin da zuƙar mata walidu ba maraya bane wanda uban ka yi miki ba maraya ba ne illan yatima maraya yatimin ilmi wal adabi shine marayan da bai da ilimi bai da ladabi wannan shi ake ce maraya amma wanda ya samu ilimi ya samu ladabi kar kai masa kuka dan uban ya mutu sannan yana faɗi cewa kun ibnu mai shi'ita يكتسب أجرا يجنيك محمود أن يصلي فليس يجني الحسيب نسبته بلا لسان له ولا أبد إلا الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي yace kai ka zama ko dan waye kai ko ubanka da gani ne ko ubanka wane ne ko mun talaitin ubanka ko mun ko mun jahilcin ubanka ko mun kaskancin ubanka kar ka damu da wannan ido na Ali yace ka zama ko dan waye sai da yi kokari ka nemi ladabi kawai yace wato can ladabi da ɗabi'un ladabi za su wadatar da kai daga waye ubanka ladabinka zai wadatar da kai daga cewa waye ubanka kai dan waye kai da zamanin mu ya kai ko menene ka ko ya kake wane ne ubanka kai ko mun lalacewar ka idan ubanka babba ne kai mutumin kunci kowa mun da ko ne kai in idan ka ba kowa da kai kuma ba ma ka da uban ma yaya ko maraya ne ko shi ke nan kai lalata ce shi ne sai na aliki ga mana wannan yake karkan wannan kakka damu da wannan yake gane sai zuri na su bin zato danganan mutum uban ka ko kakanka bai isa ya wadatar da su ba bila lisanin lahu wala adam matakar da harshe na ilimi kuma bai da ladabi a zama yi karatu sannan ya zama kuma yana da ladabi to wannan shi ne ganganansa haka salman zanci ya laraba ka dan annabi ko ya ce ai ni ne dan wani dangin wani wannan ce ni ne yan dan dangin wani wannan ce ni ne dan wani dukan wani sai ce ni musulunci shi ne ubana eh ni na ni da da da da da da bukuran shi bane ba kaza da to ni musulunci shine ubana idan wani ya alfahari iyayensa sannan da ina ne ce in mal fata man yake ha ana za saurayi sadauki shine wanda zai falle makami ya fito ta gamta ma yace ga ni na zuke ba sadauki bane wanda zai koma cikin mata da yara a gefen fili ina ce ya dan wani a da na da na da a ليس الفتى من يقول كان عدي إلا الفتى من يقول ها أنا ذا ba ta dai kuma ne wanda zai koma bayan fili ana magana yana cewa ba gana ta ba a a ta dai kuma ne wanda zai zo tsakiyar fili ga makami a hannu ina cewa ni ne wani ina wani a rasa wanda zai koma ne ta dai to sannan maulan mu sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yayi maganganu masu yawa a cikin wannan babu to za mu cika wannan wato karatu da wata wasiƙa ta maulan musu Ibrahim Allah ya tsara mata yadda wannan wasiƙa za ta amfanar da mu matuƙa in mun duka kuma za mu huta daga halhalun zamani daga dukkan abubuwan da muke gani kamar zai iya damun mu wannan wasiƙa za ta warkar da mu wannan musu Ibrahim Abdullah ne yana faɗi na cewa bismillahir rahmanir rahim wannan wasiƙa a in ka dauko jawar rasail juz'i na farko ya ga danta wato shafi na talatin da biyu يكفي لم يكن عندك في فصل الرسالة الرابعة أكثر من الوكالة وثيقة تجي مشاهدي بغسل وسيين لما لم يكن إبراهيم يمنع يكفي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم محمد خير الأنام الحمد لله الكامل ذات وصفة واسما وسيما من بكمال الكمال في سائرها تجلى والصلاة والسلام على قطب فلك الجمال وأين هدرة الجلال والرجلان الأقل أم الوارد في كل حال من الأهوال الداعي إلى الله بسره وسره بالأقوال والأفعال يكي أما بعد بايلا فمن كافي اسمه أكل رسمه daga marubuce sunansa a ƙarshen rubutunsa ila islami fi Allah wa fi rasul wa fi shaw wannan wasiƙa na yi ta zuwa ga ɗan uwana cikin Allah ɗan uwana cikin manzon Allah وأنا كيفية الجانب شيني المقدم البركة الهاد سالم وابن أخته المقدم الهاد معاذ شيني مقدم مني البركة الهاد سالم بطن واتو إرئيسا المقدم الهاد معاذ يتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتي أمنتم الله بألبركم فيه برامج تثبت قريب يتي أبن بيسان يلقي ولي وفيك أبن كسني جعلني سميت ما أنتم عليه na ji duk abin da kuke ciki duk abin da ya faru da ku na ji walillahi ta'ala alhamdu ni ba zan yi kuka ba ba zan yi bakin ciki ba abin da zan ce alhamdulillah min al-iqbal ila Allah domin kuwa abin da idan ya muku wannan fuskantar Allah ne da kuka yi wal istijal bihi kun ka dalci da Allah an kullu na tuwahu kun ya kaddada abin da ba Allah ba duk wanda yake Allah ya biya gani to Allah tabaraka ta'ala zai ga maka mun kai karatu gidan mai nan sai salahu muke haɗin abin da faru ta kadi ya haɗi Allah ya ce duk wanda ya zaɓe ni zan haɗa masa bala'in da duniya da lahira da lahira da ɗauka abin da yake duk wanda yake ni za ni to zan haɗa mar bala'in da duniya da lahira da lahira da ɓangaren gaskiya har ku je kuna cewa an ce kaza ko an mana kaza alhali kuma kun yi to ke karku yadda da wannan duk abin da za su yi ku in za a fara halitta ba za a ga abin ba sai sata aka ce ku a je a nemo gidan da kuka yi satan a nemo kayan da kuka sata a nemo wanda kuka yi sata sun gina ne aka ce ku a nemo gidan da kuka yi gidan a nemo matan da kuka yi lalatar da su a nemo tebun da suka ja kama ku kun yi wannan aiki har duniya ta tashi da za a kawo domin mafarki suke siyayyar ku ce ta kafe su mafarki sun in suka farka sai su ce kun in aka ce a wani ne har ku je ku daji ko yake yarda na hare ina yi muku wasiya ku zama bangaren gaskiya kar ku ji a ce kun yi abu kuma ta mu kun yi yace wa in kun da sabi sannan ina yi muku wasiya ku yi hakuri ala ma yusibu ku abu abin da isa ne ku irin nasu daga mutane a da wal hadrati mutiya halar Allah wal arkibatu lil muttaqin ko ku kar ku da muku kai karfi na ga masu tsoron Allah ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum sai yace Allah ya ku ya ce ban da kai imani in kun taimaki addinin Allah to Allah ya ga ta'ala zai taimake ku tabbatar da digadigan ku sai yace annabi ya ce asaddin nasu bala'an al-anbiya wal awliya ilaha wadanda suka ji kowa a cikin mutane tsananin haɗuwa da bala'i su ne annabawa sannan waliyan sannan wanda suka gaje su sai yace ya alamu ku sani anni cewa ni da kuke cewa ni ne shugaban ku duka hannu ala shigar kulli a lokacin ina yaro da ƙanƙane shekaruna ko kasuwar ilimi da taƙaitiyar ilimi na ko da ubudu biyu da ranar addini in ji su billahi an cuce ni cikin Allah haƙƙan izaki na taƙar cuta wara na yi bil kuhri an jefe ni da kafir an ce ni kafiri ne wata masu an ce ni fasiki ne duk mabiya na lalata su nake an gaya min wannan an yi ne almajirai zuwa wurina domin an ce kaza kaza kaza nake yi da su yace wata habibu da harami an ce ina halatta harami ya kabil arhami an ce ina rada zumunci duk wanda ya zo mina ina hana shi zumunci da ɗan uwansa wa ustadu ɗariƙa tasira sai muƙaddaman ƙasar mutum tare sun ce ina ɓata ɗariƙa tijjaniya duk da kalin halin da fiya sun ce ina shigo da wani abu cikin ɗariƙa baya ciki وافتراء الكذب على الله انت ان الله الله اجي وفي اذا انتهى مثلا ان شاء الله تقلب الكوبا وكيل انت ما ني متافي ne dillab ya na mallaka su nake asiri nake miki wai jini anke ni mahaukaci ne har sai da kake ce ya ta aka rubuta masa a jikin rigarsa ana sayyidul majani ne ne su gaban mahaukata ai nan ne yace a وجعل دي من الأفعال ما لا يفيدها قلمي كيف تقدرون هذا